بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدي وانا مجلس نامنا مجلس عبد الله أي بكر ابن أبي شيبة لا مكرنت كتاب التلقين نا القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي لا متاشي باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما كوف a yau sha shida ga watan bulkada shekara ta 1947 wanda ya da uku ga watan mayu 2026 miladiya da wani zakaranta ko kanta abuna mala ya ce babun fil haidu wan nifas wa ma ya tasiru bihima babu zai magana akan haila da kuma jinin biki da abin da ke da alaka da su kusan hadisai da ake da su akan wannan babin ba su da yawa sauran abubuwa duka kusan malamai suna komawa ne zuwa ga al-khibrati wal tajriba ana komawa ne zuwa wajen masana galibi sun suka bada shi masana su masana ba suke fatawa ba kamar yadda suke tsammani ka san yanzu wani sai tsammanin in an ce wai bai azumi ba sai ka ce ba likita baka fatawa to likita yana ba da fatawa ne ai baya bayarwa shi zai takyifin matsalar ne ya faɗi zurfin ta ko rashin zurfin zurfin ta shi kuma malami zai tsaya duba ya gani sai ya fata fitar da fatawa to akwai wasu abubuwa da kusan dole an yi haƙuri saboda jiki na canzawa yanayi na canzawa to ba zai yiwu a ce za a bar abin wato kaifi ɗaya ba kuma gari ma mahalli na canzawa na yana shan babban to za mu ga kamar yadda mutane ya shahara a bakinsu cewa ibn taimiyya ne shi ta maganar cewa ji a koma zuwa ga urfi zuwa ga al'ada to ba shi ɗaya ne shi ɗaya ba wasu daga cikin magabata tun da kansu imam malik da kansu abdulmalik ibn bajishon da sauransu duk sun yi tattauna akan matsalan haila wajen a koma zuwa ga urfi a koma zuwa ga al'ada a koma zuwa ga abin da aka fi sani na mata to galibi shi za ku fatoyi sun fi yawa wani sun su kuma kaɗan ne wanda su kuma sun sun fi mutum tsaya ma nasin to ya fi alheri bala ya ce wadda ma'ullati namu ya ce turki har rahimu salata akwai wanda ya biyo ya zo ba yadda na faɗa ba turkiha ko tuzjiha eh turkiha haka dina ku ya zo ko wannan shine galiban abin da ya zo a cikin al-matbu abin da aka aka bubuga namun nan kamar yadda na gaya muku littafi na a talqin har yanzu hidimar da ya kamata a mata ba a mata ba tun daga shiga shi babbin sutsun ana bukata tsaba'an da ke hannunmu da kuma tsaba'an algani da ire-irensa duk kusan haka suka zo da turkiha in ka ce a turkiha kaga daga al'irha kenan al'irha ma'ana ku al'irsa wai kamar wato jina ne jina nan da wato mahaifa ke furzo su ke aiko su waje shine al-irkha turkiha min al-isdan min al-irkha ma'anahu al-isdan wal irsal wal itlaq to wannan gaskiya ba shine shi abinda shi malamin ya rubuta ba al-asah duk da kaga wannan hinna da ya wato ya halatta amma dai as-sahih malami yanda ya rubuta abin sa kaza amma shi cewa yuzdiha yuzdiha yuzdiha min al-izja aw tazajji shine wato addafa ko dufa wato tunkudu to wannan shine kuma abin da gaskiya yafi dacewa da duk nususun da in ka je ka duba sharrah wanda suka yi sharhi da bal in ka je ka duba asalin littattafai na shi malam sadago ai dama wani lokaci mawallafin ya rubuta littafi in ya da wani littafi makamancin wannan sai ka je ka sake dubawa amfanin haka kenan eh shi turki halin ok to amma dai daga dai a tazajji ne ko al-izja alam tara anna allaha yuzi sahaban yuzi sahaban shine ubangiji yana tunkudowa yana aiko da su shi wato su gizagizai din to kuma kaga abin da ai jini ke kenan ai tunkudowa yake to kuma dalilin da yasa muka muka ce wannan shine daidai lalle a gyara saboda lalle kamar haka na farko akwai wannan mai raudul mustabin sharhin talqin din to da yazo sai yake cewa haka dai muka samu a matbu'at duka kusan haka ake rubutawa amma dai mu abin da muka karanta a wajen malaman mu shi batunuse ne wanda kuma suna damuwa da littattafai dama irin wannan na malamai na malakiya yace haka za qara'nahu ala shuyukh haka muka karanta su kaga kuma wannan kuma abubuwa ne dama rike alaka da asama dama galibi duk wanda yake zuwa wurin malamai za ka ba zai kuskure ba ko da ko su masu wallafa masu rubutawa daba sun sun yi kuskure kuma in ka je ka duba cikin sharhin mazari sharhi da ma talqin shi ma haka zaka gani ya ce yuzdi kuma ba abin da ya mafi wannan karfi in ka je ka duba littafin littafin sa na al-ishraf ala nukati masail al-khilaf sai kaga ya kawo ba wai yuzdi shi ya faɗa ba amma sai yayi amfani da lafazin dufa din to kaga ai kalmomi shi suke fasara kalmomi to kuma ka koma kuma kitabul ma'una ma shi kuma yazo da lafazi irin wannan yanda yazo da shi wa dima'ul lati allati tuzdiha ar-rahimu salata mislihi sawa bi sawa to haka to kaga wannan shi huwa aula bi sawa shi yafi dacewa sai a gyara shi sadaka addima'u lati tuzziha ar-rahim thalatha jina ne da wato mahaifa ke tun kudo su waje mata su gani to iri uku ne akwai damu haidin jinin haila da damu nifasin wa damu illatin wa fasad wa huwa al-istihaba yace sai jinin ciwo jinin ciwo wanda kawai wannan za a je a nemo magani ne kawai shi ne wanda ba jinin haila ba shi ba jinin wannan ba shi jinin haila yana nuna kubutan mahaifa na mace cewa wato lalle ba ta da ciki shi kuma jinin biki an haihu shi ke wato yake zama ya biyo bayan abin da bayan haihuwan da aka yi to kuma duk wanda ba wannan ba ba wancan ba to kaga dole ya zama dai al-istihaba din kenan ku shine damu illatin wa fasad illa na cuta kenan bala yace fa amma damul hayd fa huwa al-kharij min al-farj ala wajhi as-sihha yace jinin haila shine wanda yake fitowa daga gaban mace wato wanda yake fitowa lafiya lau ba wai wani dalili ne ba haka ubangiji ya rubuta kamar yadda manzo Allah ya ga ma Aisha haka ubangiji ya rubuta ba ya rubuta muku ku yaran ku yara mata na Annabi Adam saboda haka wannan haka yake haka ubangiji ya rubuta shi idan an gama shi tana zubda jini wannan ba za a ce wai rashin cuta ne ba bi ghairi wilada kuma ya zama ba wai saboda haihuwa ce ya kawo wannan ba wanne fas ma kana aqibal wilada shi kuma din biki shine wanda shi ma lafiya lau ya kawo haka lafiya ce ta kawo ta sa amma kuma dai shi saboda ya zo ne bayan bayan haihuwa wal fasad ma kharaja an sifataihi ba shi kuma jinin cuta jinin bataccen jini shine wanda ya fita daga cikin sifan sifan waɗannan jinare guda biyu idan ana ana ana iya samun jinin biki ya zo kafin a faɗa ya dan fara dan dan shure-shure yana dan tukuduwa waje shi kaga na ce ma kana aqibal wilada ana iya samu wannan ko da za ku sani sai a tambaye mata ana samu jini biki ya fara zuwa kafin kafin kafin haihuwa sun ce ana samu ko to malamu tawakkil ana samu eh idan idan jini jini ya zo mu mace tare da muqaddimat na wato na na na'uda ta wannan ba da fi sai a ilhaƙe shi daga cikin wato jinin biki cewa nan da ya yi ma kana ƙibar wilada wannan alal aghlab ne dama kuma kusan koyaushe ta ka'ida da kuma inda matubuna ala alal aghlab wannan baya hana fa hadha la yunafi al istithna'at wa damul hayd wan nifas yamna'ani ahada 'ashara shay'an shi dadin tafasa kenan shi akwai istiqsa'i jinin haila yana yana hana abuwa guda 11 yace wa hiya wujubu sala na farko yana hana wajibcin sallah wa sihhatu fi'liha da kuma ingancin sallan amma an yi jinin haila ya hana kaga nan akwai abu biyu sallan ya zama ba wajibi ba akan duk wacce take halinta irin halin mai haila ne a haka zalika kuma wacce take ita ma mai wiki ce ta riga wannan wannan wato wajabcin sallan ya tashi akanta sannan kuma in ma ta yi to babu shi in ma ta yi sallan to babu sallan ita babu sallanta wannan shine cewa sihhatu fi'liha sai ce wa fi'ilu saumi duna wujubi amma kuma wato shi jinin haila ko jinin biki yana hana ta yana kange ta daga yin azumi ne amma ba wajabcin azumin ba wa fa'ilatul farqi dan akwai wanda suka ga wannan magana ta shi da me zai kawo wannan tafriqi shine shi anan yake faɗan dalilin sa wa fa'ilatul farqi fa'ilan ka bambanta shine luzumul qada'i lis-sawmi ai gashi sallan wajibi ne sai an mai sai an azumin wajibi ne sai an rama sai an yi ramako wa wa nafihu lis salati ko fi salah fi salati lis salati eh wannan dai shine dai abin da yake al aqyas amma dai wasu daga cikin nusakh sun kace fi salati babu laifi wa nafihu lis salah da kuma wato inda lazimtan sai ta yi sallah ɗin ya zama ya kori a kanta abin da ke magana shine kaga azumi wajibi ne amma wajibinsa ne ma'a tarahi alaman haluhu misli haliha au alaman kanat haluha misli haliha wato ita duk wanda ke tsinci kanta a hali irin da mai biki ko mai wannan to wajiban azumi a wajenta ala tarahi la tarama amma kuma shi sallah kaga ga baki ɗaya ma an ɗauke musu baki ɗaya wannan shine shi abin da yasa yake ya faɗi wannan magana kuma ina ganin yi masa inkari almazari ya ce akwai wanda suka dinga masa inkarin dan me zai kawo wannan magana to kuma ni ban ma ga me ya kula a maganar tan tasa ba saboda ai sallan shakka babu in ma ta yi ai ta yi a banza ba da sallan ne to kaga duk abin da aka ce da can wajibi ne akan ki fa'alal ayani ma amma kuma daga baya aka ce kacci in ma kika yi babu shi to kin ga kaga ai wujubin ya saraya wajibcin ya saraya to daga magana sa magana magana magana ce wacce take tana kan tana kan hanya wannan yana nuna azumi yafi yafi sallah me yasa me yasa me hikiman da yasa za mu iya hararowa da yasa aka ce tana da maimaituwa to wannan illan za ki taimake ku abubuwa da dama wajen abubuwan da wasu daga cikin malamai suke saɓani wadda aka je sai ka gani shi wannan aka yi saɓani wanda za ka ga shi wannan yana maimaituwa na aka shari'a sai bata bata izina da shi ba shi wancan baya maimaituwa kullum shari'a sai ta izina da shi sau da aka shi tun da sallah tana maimaituwa jidda ta fi girman sha'ani a wajen ubangiji akan azumi amma kuma wannan sai ya sanya aka ce mata ka a wahal da su in ba kawai su tara sallan da yawa sallah kuma in ta yawa kuma ruhin sallan wato khushu'i babu to kuma kaga ai da babu wannan shi ubangiji ba so yake wai da babu gwara ba dadi ba ko dai kai a sama al mahabbatul kamila wal khudu'ul kamil wal al mutlaq shi abin da ubangiji yake so kenan yayin da bawa zai sallah zai ibada to in an rasa wannan to shi sai ga ya sarayar da da wannan wajibcin haka wannan shine abin da ubangiji muka saba sani a cikin shari'arsa shi yasa yanzu kaga kamar kamar wato wannan bambantawan tsakanin azumi da sallah in ba a cikin sunna ba inda za ka same shi shi yasa wato malamai ke cewa duk wanda kaje yana cewa a bar sunna baki da wanda zai yi bayani ma qur'ani to wannan kafirci yake son ya zo da shi gaskiya kafirci ne tsaba ba wai yana cewa shi wanda bai wannan aqidan dole shi ya zama kafiri ba wannan na'am sai sharɗe sun cika amma dai zai wuya mutum ya ce ba yana inkarin sunna wai kuma ka ce wai ba wato zai mutu da imani wannan zai wahala zai wahala saboda dole sai ya sami wani abin da yake al-ma'lum na dini bi darura da yace babu to kuma haka wannan ya zama jahilci da hauka in ba haka bane yanzu hatta haifan banzan Allah so ai suka haife shi Abdullahi Aminatu yayi hijira yayi duk wannan akwai shakudani dai babu duk sabon ba yanzu in nace ban yanzu ban hijira Abubakar Siddiq ba kana da muka ce dole in hijira shi ba zai koya ga ba shi ma zai na aibaka shi ma ba ce zai an waye dan waye ya aka yi me ya faru me ya je me ya dawo baka baka sani ba aka baka ce wata minha wannan baka ba zaidu minha wa tsaran to wace ce minha babu saboda haka su waɗannan abubuwan dole sai an koma suna amma lalacewa na zamani ya kawo har hankali ma rashin hankali yanzu ya zama wato ana ɗaukar shi kamar shine hankalin daidai jama'a da sun zama ukula ulmajanin kuma a ce a sahihaini hadisin mu'adha hadisin bu'aza tana tambayan aisha cewa to wai ma balul ha'id taqdi siyam wala taqdi salah to me yasa aka ce zata zata rama sallah zata rama azumi ba ta rama sallah ba sai ce haruriya anti haruriya ɗaya daga cikin wasu daga cikin firqa ce daga cikin firqa na khawarij sun kasance daga cikin aqidar su akwai jin cewa ma ai har sallan ma sai ta rama kusan su tsananin tsayaye da su su ba sa ba ruwan su da daukan sunna yanda alawaji ya to shine sai Aisha take cewa kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salah haka dai abin ke faruwa mu manzo Allah sai ya umarce mu murama murama wato azumi amma ba za mu rama sallah ba ashe kaga duk abin da mazala ya zo da shi to kwatan kwacin abin da Qur'ani zo da shi ne ai kaga ba inda aka ce wai in kun kun rarraba irin wannan rarrabawa akwai zafi ko ah to malai yace wal jima'u fil farji da kuma yin jima'i ta gaba in dai akwai jinin bi'i ko jinin haila to wanda ya zama haramun wannan kaga ayar qur'ani ne kai tsaye fa tazilun nisaa fil mahiyy cewa wato a kaurace mata a lokacin da suke halin hailan su amma sai cewa ma dunahu kuma ma a kaurace ma abin da yake kasa da da wato farjin mace ai asfal farj wa qarib minhu wannan akwai sabani na malamai kusan jumhurin malamai suna cewa ai dole wato haramun ne ma ya je ce zai ji daɗi da ita daga kan ƙugunta zuwa wato wannan cibiyanta zuwa wato guyoyinta suna amfani da hadisi da ya zo a cikin asahih sahihul bukhari hadisin aisha cewa wa kana ya amuru ne fa attazir fa yubashiru ne yana umarta da sai in yi damara in yi damara in daure in darbe wato ƙuguna matsala sai ya yi abin da zai yi da aisha to kaga suka ce to kaga wannan yana nuna cewa wato alistimta bai ma duna alfarji ka asfali alfarj haza mamnu wa muharramun alaihi to wannan ya kuke gani haka yin abin yake yanzu misali na miji ba shi da dama yanzu misali ya wani dalili ya sa ya sa misali ta sa kamar kunzugunta haka ta daure gabanta iya gaban amma ragowan kuma duk wasu wajen daga cinyanta zai iya jin daɗinsa da ita wai mukaddara zai iya ya sanya zai yi dai ba zai je ya barbar ba ba ya juzu? to ga hadisi kuna cewa ya ji to shi kenan dai me ya juzun kaurinka na'am da wannan hadari a matsayin ko eh kuma a a to ai ita cewa ta yi fa'attazir wato ta ai ai shi ta sanya ja'alatul kisa izaran laha shi ita abin da ta faɗa kenan ba cewa ta yi yanzu ba wai- ba- wai wai wani kursuf ko wani waye ko waye da sauransu ba amma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ko mene mutum zai aikata da matarsa isna'u kullu shay'in illa nikah eh to wannan da ba akwai sabani daga cikin malamai malaman maliki akwai asbaq asbaq yace wannan hadisin Aisha ba zai ai hujja da shi ba inji su suka ce saboda wannan yana nuna kawai ko dai toshe kaman banna ko kuma shi wato kinaya ne zuwa ga shi asalin farjin kawai sakayi aka yi kuma kun san dama shari'a irin wannan ai takan yi sakayi ba wai takan faɗa abu baro-baro ne ba ba kamar wasu ne masu ba'azi su ce su komi za su barbaro za su yi ba kana barbaro zai ga masu mutunci ba su ji sauraron katinka to akwai asbak ya tafi wannan ra'ayin muhammad ibn hassan shaibani shi ma wannan shine ra'ayinsa cewa wato ana iya wato mace tana iya ji da mijinta daɗi a abin da yake tsakanin cinyoyinta Ah, to wannan ka bar ma'auta kawai su sun san amfanin ka cewa a bar musu a wannan ya halatta a wajensu Ah, saboda ga shi hadisin anas bin malik da kuka faɗa yanzu a yake cin sahih muslim mazala yana cewa isna'u kullu shay'in illa nikah illa nikah wannan illa jima' wannan shine al al mutabadal ila bihin saboda haka duk abin da yake ba sunan shi jima'i ba to wannan mace ta ga dama za ta iya za ta iya wato ji da mijinta daɗi Da- ba dai babu muke ba amma dai za ta iya eh, eh, eh, mishi mai ake ce mishi da hausa yana da suna da hausa za ta yi ta taɓa gabansa har ya samu yin zali in sha'awa ta dame shi babu laifi za ta iya masa wannan za ta iya masa saboda a- a- a rage zafi ko mala ya ce wal'idda da kuma a- al'idda wato shi a, biki da kuma wato haila shi da shi ne wato ake a, yana hana wato idda me wanda yake magana kun san iddan ba iri biyu ne akwai al- al'idda bil dam akwai al'idda bil wilada wanda yake magana ana ai akwai idan da yake da haihuwa ake yin ta akwai idan kuma da ake kuma da da jini wata take su suna da ciki Allah ta'ala ya riga ya yanke wa wulatul ahmali ajalhun an yab'ana hamlahunna saboda haka su wannan ba su ake ba saboda haka wannan ta ya fita amma yanzu nan da yayi fada inda yace wa damul haid wanda fa yamna'ani ahada ashara shay'an sai yace yamna'ani wujuba salah sai kuma yanzu kamar yace yamna'ani al-idda me yake nufi eh eh misali me yake nufi hmm? eh bidam amma me yake nufi me yake magana eh me me me yasa me yake nufi da yace wal idda wa talaq duk me eh Mana a lokacin da suke jini ke nan, aha ba zai zama ba za su kai ta ba kenan.
a a- ga ga talaq nan can a gaba Eh.
Ma'ana tana- tana zama- Mhm.
bayan ta gama jinin da take ciki kenan.
ba na haihuwa yake magana ba yana magana eh na- a na- ba na haihuwa ba Tana ƙari ba.
aha wannan shine abin da ana yake magana idda shi jinin haila ko jinin biki wato kasancewar suna nan suna hana a ce idda ya kare tafiyarsu kwarayarsu shi ne alaman cewa mace kuma yanzu tana da dama ta shiga sabon babi misali mijinta ya riga ya sake ta kun san akwai saɓani akan ya tarabbasu na bi an fuzi na talata da ƙoro ƙuri meye wannan saɓani na malamai kuma a loga duk waje hijiddan saɓani ne mai ƙarfin gaske shafi'iyya malikiya su suna cewa abuhuru su kuma ah, hanabila hanafiya suna cewa ah, alhayu addam shi shi ne wato al- ah, ƙuri ɗin Ah, kusan sakamakon shi ne dai wa- wa- wato wanda ce a tsohon kaga sai an yi tsarki shi kuma addam wanda ce wato alhaib mujarradan an samu wannan to shikenan kuma a wato ta riga ta yi bai nuna tsakaninta da shi mijin nata wa talaq sannan kuma a yana hana ai saki a cikin haila shi jini shi wato yana hana ai saki a cikinsa shi jinin hailan kenan yin saki mace tana haila wannan bil ijma' malamai sun ce haramun ne duk fushin da mutum yake dole bi shari'a nan in yake bin shari'a to yayi abin da ke haramun kuma atin yana da zunubi ya haƙura sai lokacin yayi shi sa malamai sai kira shi at-talaqul bid'i to sai dai malamai suna da sabani akan cewa to shi duk da kan ya talaqul bid'i ya abu ko bai abu ba kusan dai shi maza Allah a cikin hadisin Aisha da yazo a cikin sahihaini cewa zai cewa ya man atata fi amrin hadha ma laysa minhu fa huwa raddun to an ce raddun raddun raddun anan shi raddun raddun raddun talaq ko mene saboda malamai suna da kusan a jumhur na malamai daga ciki akwai malaman malikiya da kuma ayyamat al-fuqaha abinda suka tafi akai shine wato a wato abin da din shi wato sakin na na za ki diga da shi wasu kaɗan daga cikin malamai daga ciki akwai su ibn hazm al-zahiri daga ciki akwai Tawus ibn Kaisan kuma wannan shine ikhtiyarin Sheikh Usman bin Taymiyyah ibn Qayyim su sun tafi akan cewa a duk mutum da ya saki kuma shine zabin Sheikh bin Bas da da yawa daga cikin malaman mamlaka duk wanda ya je saki to ai ya saki ne a haramun da aka babu shi to gaskiya abin da dai zai jawo wannan sabanin saboda hadisin Abdullahi dan Umar murhafa li raji'aha to da yawa daga cikin marwaitan wasu sun nuna kamar shi wannan sakin ba a ganshi komi ba wato kaga ba za a amfani da shi muke nan wasu kuma sun nuna cewa an wato ita an yi ihtisabin wannan shi sakin shi to shi shakul albani yana cewa yana cewa da ya bayan ya duba sarar ruwayoyin to wanda suka ce sakin ya zartu to kamar sun fi yawa wanda kuma suka ce bai zartun ba to shi kuma magana su muhtamil ne za a iya mushi tawili ya tsarraku ta'awilu ilai saboda haka ke ganin a ce ya wanzu to wannan shi yafi to amma dai kuka je kuka duba za ku ga al-muhalla na ibn azam zahiri da karfin sa haka sosai ya faɗi hujjojin sa ibn taymiya yayi maganganu masu karfi kan wannan ibn al-qayyim shi ma akan wannan ba a bashi a baya ba kusan malamai da yawa daga cikin malaman magabata kuma shekh bin baz ya rinja da wanda ra'ayin a cikin hadisin dai gaskiya akwai itsirabi sosai wajen za a kiddiga ko za a kiddiga ba to amma dai abin da ke jimfo da suke shi ne za a kiddiga saki daya to ko da dai mun ce ba za a kiddiga saki daya ba ya halta muka fahimci cewa shi wato akwai takadaranci da kuma rashin girma shari'a mu ce alƙali ce ya lazimta masa ya halatta ya sake a talakul bid'i sai dai aka je aka ji labarin to amma fa ya ma sai wasu ɗan rashin mutunci haka ya zazzagin iyayenta da sauransu kuma gashi yanzu ya zo yana mutuwa santa kasan dama tsayen irin wannan kenan ya zina mutuwa santa ya ga zai sha wuya sau da haka to sai alkali da dama ya ce yanzu to ko baka yadda ba kasa yanzu wani ce zoce ai dama a tsala gulmi da yanayi yanzu ya yadda a kira shi mufta da to yanzu alkali ya halatta ya ce masu to ai mun lazamta maka eh? ta'azira a fahimta ta ya halatta inda har ga shi umar dan khattab shi da kansa wasu sun yi saki uku ya ce ya ce ya ce ba za ku mai da su ba dama wannan shi yayi ai ta'azira ne wata adiban la ta shari'a akwai fahimta shi ba yayi ne dan ta shari'a ba akwai wani shari'a ne ba Allah ba sai Allah da manzansa shi Umar dan Khattab saki uku kalma ɗaya da yace ran saki uku shi yayi ne ta'diban wa ta'ziran saboda haka duk wanda ya zo da wani ta'annuti wannan yana nuna maka cewa fahimtar magabata a babin saki da zamantakewa ana iya zuwa ga yanda shari'a ta zo sai aka ga wasu suna yi wato ɗiban karama kwaciya ma abin to a ce to daga duk wanda ya karara dokansa amma wannan ya ya kamata kuma kai zama ya zama ya kalgulci shari'a eh kamar yanda daga baya kuma shi aikin umar ne bai zama a wurin wasu daga cikin fuqaha wani lokaci a kan eh kwari mata suna kashe aure saboda ana ba su gadon iyayen su. sai zuwa da sarki ne sai ce wai duk mutum da suka sha auren ka ba shi ta gadon baban Allah wallahi na haka da baba aka ce sai yanzu kwanan nan wani kyakkyar da ko ake targima ita lokacin sai aka ji kurtu ka ta ai lokacin sarki ya ce ba mata a gado sarki ya ya ce ba mata a gado a to shi ma ya ce ba wata gado ba yayi ne saboda ya- ya- ya- da bulala ba suka nuna abin suka mai da shi A'a, duk waɗannan abubuwa idan aka yi idan aka yi ai wannan mutum zai iya ihdafi ma mutane ya ya- ya magana Abu- Umar Abdul Aziz ya hadathu lin nasi aqdiyat aqdiyatan bi qadari ma ahdathu min al fujur saboda haka in suka fara da wani fajirci shikenan sai a sai a kawo musu abubuwan da zai zama mai tsanani saboda haka in yayi wannan ina ganin ba wani abu a kansa ya ya fahimci mata sun daina sun koma sai- sun zama yan duniya sun zama kaza sai ya ce shikenan wacce ta yi kaza to shikenan ba kaza shikenan yayi kawai dai in aka zo to sai a yi bayani yadda shi shari'a da aka nema sana a'a yan mai shari'a to ai a lokacin ba ne in baka mai shari'a ba sai a ce wasa ake ai ai alƙalan su za su yi wani aikin dama sai dai iya illa iyaka bayan wannan bannan ta kawo to ya kamata kuma sai a dawo asali kuma in aka zo za a yi bayani sai a rika bayani duk duk akwai yanda ai zaka ga wani ya zo zai akwai alaman akwai abin da ba- shi wato ba da gangan bane to shi sai a- shi kenan kaga sai akwai asalin shari'a wanda kuma ga dama akwai san zuciya a ciki shi kenan kaga shi shi kenan sai a koma wajen ah, ah, ah, abin da shi aka yi mashi ta'aziri ra'ayin cewa su saki a cikin a cikin halin haila bai ma kullu ba gaskiya akwai malamin haƙiƙuna da yawa da suka bi wannan ra'ayin su Ahmad Shakir su Ash-Shawkani su As-Sanani kuma daga cikin magabata an ce su Ibn su Ibn Ulayya shi ma an ce wannan da su ne ra'ayi ra'ayin su kenan kamar da su Ibn Hazm Zahiri suka kawo su Tawus Ibn Kaysan da sauransu suna da dan yawa haka wannan akwai- a- daga cikin magabata akwai wanda suke da wannan ra'ayin saboda haka dai ah, sai a je abin akwai littafi na ah, Sulaiman Ibn Fahd Al-Isa ah, Al-Fayd fi Taqiq Hukm Al-Talaq fi Al-Hayd in kuje za ku samu manganin malamai akan wannan sai kuma zadul ma'ad zadul ma'ad na ibn qayyim sai kuma cikin muhalla na ibn ibn ibn hazm al-zahiri amma dai yanzu tunda kaga ku nan wucewa aka yi eh, in aka yi a ciki ya zartu to ina ganin kar ka je ka kawo mutane tashwishi da yawa sai dai wanda suke da ra'ayi irin naka kai in ba shi ne ra'ayinka ba sai ka bari sai wanda suka imani da maganar ka eh saboda wani lokaci ana kawo garin san mutum ya kawo abu eh, sai sai kuma kaga ya kawo abin da zai zama rigima wattawaf biki biki da kuma da kuma wato eh, eh, haila in akwai to yana hana ai dawafi idan akwai yana hana ai dawafi a wannan shine jumhurin malamai suka tafi akai suna kafa hujja da hadisin Aisha da ta zo ta yi hajjul wada hajjatul wada ta zo ta ta- ta yi wannan ta sami haila tana kuka manzo Allah yake cewa ki duk abin da mai haji ke yi sai dai ba za ki dawafi ba za ki kaza ba ki kaza ba to haka dawafi ba a yi sai da sai da Allah kenan akwai hadisin Abdullahi dan Abbas da ya zo cewa a ya hadisin ma ce yake cewa wato dawafi eh, wa- wa- eh, eh, wa- eh, dawafi ka- sallah ne sai dai shi kawai ana magana Eh, to akwai wasu daga cikin malamai su dubu da wannan na farko dai wannan hadisin akwai akwai akwai tantama akan ingancinsa shi Abdullahi dan Ana Abdullahi dan Abbas wasu suna ganin a hadisi ne wanda yake magana cikin Abdullahi dan Abbas Ibn Taymiyyah yana ganin hadisin ba kwata kwata kuma ba ba shi ɗaya ba wasu daga cikin malamai su An-Nawawi da da yawa daga cikin malamai Al-Baihaqi nake tsammani duka sun rajahi cewa wannan hadisin as-sahih أنه ليس بموصول عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم to su suna cewa shi maganan maganan mutum ya sharɗanta alula da Allah ta'ala yake da mazala yake cewa ghaira an la taqufi bil baiti suka ce wannan ba mazala yana maganan cewa yana gaya mata wajibin mai aikin haji ne wadda take kuma tana da ta tsinci kanta a irin wannan yanayi ne ba ana gaya maka cewa misali wani dalili ya sanya in za ka yi dawafi kai sai sai kai alula ba ko imamu ahmad riwaya ce daga wajensa imamu ahmad riwaya ce daga wajensa cewa shi ya ce wajibi ne sai ya lula amma kuma bai ce sharadi bane ko sa akwai tsakanin sharadi da wajibi su su imamu malik da su imamu shafi'i da suke cewa sharadi ne sharadi ne suna da yawa malikiya suna kafa huda da tawafu bil baiti salatu ne wannan shine hadisin illa innakum tatakallamuna fihi to su suna cewa sharadi ne shi ko imamu ahmad yana cewa wajibi ne ba sharadi ba shi wajibi ne ba sharadi ba saboda haka inda zaka yi dawafi babu alwala shi ba zaka ba dole sai ka saki ba ibn taymiya shi ma yana daga cikin wanda yake da wannan ra'ayin yake cewa ba ba wani hadisi ma wani asali da ya haramta ma mutane cewa wato ba za a yi dawafi kawai dai kamala dai shine kalula kamala dai shine alula amma a ce maka a ce waye dungurgun idan aka yi wato waye bai ma yi ba to suka ce ai wannan yace wannan duk ba shi duk ba dalili na shari'a kansa hadisin aisha kuma ba wannan ba shi da alaka da wai mutum yana da wani hadafi ko hadafin asazar ko wani abu haka kawai zo a ce wa ba zai yi dawafi ba ana maganar dai mai haila ne ba ce zo su dawafi ta mai dawafi ba za ta yi dawafi ba ai kuma an gaya wata abubuwa da yawa da ba ta yi ba wanda su ma ba sharɗin yin su ne ba dole sai an yi alula an fahimta shi wannan galibi bai da wani alaka da mu sosai kusan da daidai duka sun ittifaki akan cewa mai haila din ba za ta yi ba za ta yi ba za ta yi dawafi ba wa masul mushaf da taba qur'ani to taba qur'ani shine ma dai ake da shin mace za ta iya taba qur'ani ko ba ta iya tabawa yam ya za ta yi za ta taba gafakan za ta taba ai gafaka da ba shi wannan akwai maganar malamai za ta taba qur'ani in taba qur'ani shi za ta karanta ko ba ta karanta ba akwai karantawa amma ta buɗe ta karanta nake magana ba wai karatu an zahar kalba za ta bude ba ta bude ba a complete mana ana magana ne ai complete ake magana ya zai yaya za ta yi kuma ta yi ba ta zai hujja eh to ai kaga eh magana sa akwai wanda suka faɗa wannan magana eh akwai masu cewa in akwai larura kamar hafiza ce wannan shine ikhtiyar ibn taymiya yace in hafiza ce tana iya amma yanzu muna magana ne cewa menene ingancin cewa mace ba ta ba qur'ani ba ga hadisin wannan amr bin hazm manzala da yake cewa kar wani wanda ya dauki ya dauki ya dauki qur'ani shi da zahir to amma dai su su da'udu zahiri sai suna nufin zahiri suna cewa nan zahir ana maganan tsarkiyar imani su sun ce ba a maganan wannan sannan kuma hadisin duk sauran abubuwan da ake hujja da shi suna cewa duk wannan gaskiya ba sarihi ba ne kama dai ga da yawa malamai sun hana ta gaskiya ta taba ƙudani sai dai idan akwai dalili na bukata idan bukatuwa ta sa ta za ta taba qur'ani musamman in hafiza ce ibn taymiya na cewa wannan gaskiya ta abata ta taba to kaga wannan yana maka cewa wajen magabata abin ba wai tsanani ne da shi ba cewa sabatin da maganan tabawan sabani da ma akai sosai saboda haka in akwai haja lil haja wannan ya halatta haka in ta zo wucewa ta hau qur'ani a wani yanayi da bai dace ba wani yaro haka ya je yayi bari qur'ani ta hada warwakin qur'anin wannan ba laifi ta hada kayanta za ta bari ne ƙur'ani ya zama an wulaƙanta shi a kaga ba za ta bari ba haka zalika ta gan shi a wani waje da na ƙazanta to ta ɗauke shi kuma a wannan fa kafin wannan dai mai tafsiri fa wanda tafsiri a cikin da akwai shi akwai ƙur'ani amma kuma akwai maganganun wanda ba ba wannan ba akwai maganganun malamai to shi ma da yawa jumhur sun yi da yawa jumhur sun yi ilhaƙin har tafsiri to amma dai a almuhaqqiquna suna cewa gaskiya tafsiri bai shiga ciki ba ibn taymiya ma shi ma yana da wannan ra'ayi ta tafsiri bai shiga ba tafsiri wannan bai da bai da wato hukunci na na wato qur'ani zalla haka kuma wajen taba shi gafakan qur'anin kawai a jaka ko ga jaka aka sa a cikin jaka ta dauka wanda da ibn taymiya na cewa na duk ba laifi za a iya dauka kuma wannan maganar ta maganar ta ta fi sauki saboda shi kansa taba qur'anin ma ai sabani aka yi sabani aka yi balle balle maganan wato shi taba gafaka ko wani abu na'am ba ji ba malaman yawon nan suna cika kuɗa na waya eh to yanzu ba akwai waya wani kuwa jamil jiddar yanzu ga waya ma ga wani abu duk ana iya yi so ita ma mai hafizan ma kaga in akwai ta ma dai a dai basu dai kawai sai taba abinsu ni dai gaskiya na fi ina ganin eh, musamman hafiza to kun san me yasa ibn taymiya ya yi magana cewa tattaba kayanta to ai irin wannan illan da kuka faɗa kan azumi da da da- da sallah me yasa aka ce katta yi ka tara mu sallah amma tara mu azumi to ai shi wata yana mai mutuwa yana yawan mai mutuwa saboda haka to ita ma yanzu misali ta wato yana mai mutuwa in dai mai mutuwa ta yi wurin kwana uku ko biyar ko shida ma da ce ya ce ko ta bari kwana shida ba ta yi ko ba ta yi abu ba kaga wannan ba da ya fi kyau ta je ta ta je ta- ta je ta karanta gaskiya saboda duk wani mafsara da zaka ce wa za ta haifar to mafsaran kuma ta a mata wasarare da kuma hadanta ya fi ya fi wannan akwai wani sabanin malamai akan waɗannan abubuwa
wanda duka duka fadi yana cewa kamar abu ne wanda ba ta da iko a kansa ba kamar wanda yake da annaba ba eh
a da ba ta da ikon da sai yake jinin ko wani abu saboda saboda yanayin lokacinsa da sauransu shi kuma kaga janaba ya ya takarrama kuma eh, yana yawan maimaituwa in ya maimaitu kuma eh, kusan kullum zai iya in yi wanka shi kenan Eh, saboda haka to kaga duk wannan ba shi da wani yana da sauki al'amari akan ita mai haila ana cikin za ta iya daukan Qur'ani complete eh a ra'ayin ma su a ra'ayin ma su malaman da suke cewa ma wannan ita ba ma ma dalilin da ya hana ta su za ta iya dauka abin ta abin su sai dai idan muka ce zamu da kira yan jamhuri wanda malikiya mu suna ciki a shine ka ta dauka to amma dai idan hafiza ce ko kuma lil haja sai sai ta dauki sai ta dauka wannan babu laifi sai da khulul masjid lokacin ya a lokacin da sauran tattawa sai dukhulul masjid shiga masallaci shiga masallaci shi qur'ani cewa yayi abiri sabilin ko to shiga ta shiga ta zauna ta ji karatu shi ma wannan sabani ne sosai amma dai jumhur dai suna cewa kuma a ci akwai a'immatul fuqaha suna cewa ba za ta zauna ba wanda kuma wannan ra'ayin ya fi ƙarfi saboda a gudun kar ta je ta ta talawasa shi inda ake karatun kuma a a- a- wataƙila ba za ta sami yadda take son inda ba ta yi ibada ba kaga ko hadisin umu atiya ma ai ce masa aka yi an ce su kaurace ma musalla musulmi al-musalla kaga wanda ke wannan bayin aje shi sun yi magana cewa wato a a kaurace ma masallata din to kaga wannan shi ma in an ci a kaurace masallata kaga mai babu aula a masjid shi ma a kaurace masa a to amma in da misali da za a kaddara yanzu ana maganar haraba masallaci ko ci masallaci da mu za mu kaddara yanzu saboda wajen ilimi da sauransu aka yi tanaji aka ce to gashi an ma mata irin mulhaqat da masallaci wannan za su shiga ko ba su shiga ba za su- za su shiga eh ko shi kansa zuwa saurari ilimin kusan ba fi ittifaqi akai ba so irin wannan abubuwan ni abin da nake ba da shawara idan ko da kai kana da ra'ayin da ka ɗauka guda ɗaya ɗaya ɗaya kaifi ɗaya idan ya zama ita daga cikin mahalarciyar wajen karatunka ita tana da wani ra'ayin da ba shi ne ra'ayin ba kuma ka fahimci ba son zuciya ba ne ina ganin ka a tsaurara kan waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda yake akwai hazu min nazar sosai wato amma dai al'ahwab shine magana masallaci a a ƙaurace masa sai a zauna a gefe ko wani abu makamancin wannan Ah, akwai dalilai da yawa Ah, daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi shine wannan hadisin da eh, Aisha take zo ta yi ma manzo Allah yana itikafi shi za ta gyara masa kai ta ce ina haila haila ki ai ba yana hannunki ba da sauransu to ai kaga a su wannan hujjan su kuma suka ce to ai kaga ita da wannan ba ta zo zama ne ba ba zama ta zo ba cewa hailanki baya hannunki ai ina magana cewa inda najasan take ai ba hannunki ke ba wannan shine abin da shi mazala ne yake magana sai al-i'tikaf i'tikaf wannan kusan bil ittifaq sun ce mace inda da take itikafi to lallai ne yayin da ta fara haila to wannan itikafin ta yanke shi ta yanke shi ta je ta samu wani waje in misali a masallacin akwai inda za su irin ta za su dinga zama shikenan to amma suna da sabani cewa wannan itikafin za ta sai ta sai ta maimaita ana binta bashi yadda ake binta bashin azumi ko ko a'a shi sai dai inda itikafi na annabar ta yi na alwashi amma in ba haka bacin da wani abu ne ya faru ba ita yadda take so ba ko kuma ba da ta shiga kwana biyar ta ce kwana goma ta ce ta yi ta yi kwana biyar sai haila ya zo mata kaga lokacin kwana biyar ta je ta kwana biyar kuma haila kaga lokacin kwanakin ta sun kare ko da ma to yanzu sai ta je ta ƙara dawowa wani sabani na malamai wani sabani na malamai amma al-ahwat in dai ba in dai ba alwashi ta yi ba in ba alwashi ta yi mata bai kamata a ce tunda ba ai ba shi ta ja makanta ba wani abu ne ya zo bujuro mata abin da ba ta da hila a kansa ba wani dabara na ta masa saboda haka in wani dalili ya sanya ta zo ta shiga ya zo ya wannan to kuma a ce sai ta sace maimaitawa ko sai an biya ta ta wannan gaskiya akwai takallufi gwara a bar ta in dai ba a nazar ta ba in ta alwashi ne kuma wannan wata magana ce daban akwai masu cewa dai sai ta maimaita su وفي قراءة القرآن روايتان akan game da katun Qur'ani kuwa to akwai riwaya guda biyu riwaya guda biyu daga wa a daga Malik eh an kana kan tiltafin Maliki aka ji riwaya ta ne kawai Malik eh akwai Malik in kuma Malik ba to sai daga cikin abin da malaman malaman maza suka shahara yawa to shi to sai sai kaga a ce to akwai riwaya guda biyu Malik yana da ruwaya da yake cewa ta kanta abinta wanda ke nuna maka cewa abubuwan nafa ba ya tsani aka yi bayan da ya zuwa suke tsanani a kai shi da inda har ana da ruwaya da ta ce shi da yake cewa shi a karanta magana ce guda akwai akwai al-mad'u mutlaqan akwai al-ibaha mutlaqa akwai at-tafsil tafsil shine in misali ta ji lil haja saboda bukata in ta ga ta bukatu saboda mahaddaci ya ce ko wani abu da karanta wannan kuma a galibi yakan zama wani lokaci da khariji ne kokarin tawfiqin manganin guda biyu amma dai in ka je karbar manganin na shi alqazi abdul hab cewa ai malik yana da riwaya guda biyu akan wannan cewa a ko dai ta karanta ɗaya daga cikin riwayan kuma sai ya hana a menene mazhabin abu mazhabin kuku ne mazhabi mazhabin da ku ka dauka ta karanta a eh an zahar qalb ta karanta eh shi alqalb da yake cewa to ai in kuka wadahin cewa a bata ta karanta da maliki yake cewa a bata ta karanta saboda wani abu ne wanda yake in yazo akan jima kuma ta saba da shi so cewa ba ta karanta ba kaga zai bayu ka ce wai ta dinga san cewa ta santu daga ambatan ubangiji to kuma shi ibnu ibnu ibnu ibnu al-zahiri ya ce duk wannan babu dalili za a ce ba ta karanta ba dai shi da tabawa da karantawa ce duk babu dalili suna san alheri kuma kana su alheri ya ce su suna san alheri kuma kana su alheri ibn hazm zahiri wani lokaci ra'ayinsa kaga akwai tsauri amma kuma wani lokaci kuma kaga gaskiya akwai tsaba san shiga sunna ne gaskiyan magana mafi inganci magana ce da aka karantawa in dai har za ku halatta mu malama mu'allima ko usaziya ce ta karanta ba ɗalibanta ko hafiza ta karanta kuma in za ta in za ta yi wato bacci za ta yi adiya daga ci akwai ayoyin qur'anin ta to in dai duk abin da ya jaza qaliluhu yan baki an yajuzu an an yubaha laha kathiruhu saboda haka to wannan wannan shine shine al-aqyas maganar malik saboda haka kaga yanzu idan ka zo ka ce a mazhabin malik kai ka dauki ɗaya daga cikin maganganunsa na cewa ya halatta da karanta wanda ba za a cika sai dai wanda yake dan taratsin malikiya amma ba zai zo ce kai ka saba malikiya ba ai su yan yan zahiriya ne yan zahiriya ne ai su babu abinda da sai zahiriya zahiriya ba sa gane hadisan ba ba sai dai su dauka kawai suna karantawa kamar amani a shi ma malik ai ra'ayinsa kenan eh shine suka ce wa yamna'ul junub min alquran shi ma kuma wa yamna'u ne ko
amala Mm.
shi yanzu kamar hana sake karatu Mm.
wata illa ce karatu na ta jin haifa yake da fita da shi Eh, saboda maza Allah eh, eh, eh, kawai wannan shine saboda maza Allah eh, wato yana ambatan Allah ne a lokacin da yake halin tsarkin sa baya da eh sai kula ahayinihi maza Allah yana tabbatarwa shi yana cikin halin tsarki to amma kaga wannan mutlaqin aiki ne shi mutlaqin aiki kuma baya ne kuma ya zama kuma ya haramta ba wani wanda zai yi. saboda kaga shi dan nace zan yi kamala to in wanda zai ya zo bai yi kamala ba kuma ba shi ke kuma cewa ya haramu ba an fahimta yawwa ya ce wa yamda uljinu bin alquran shi ma mai janaba shi ga baki da shi ana hana shi mai akanta qur'ani saboda shi shi mai shi shi wato hadasinsa shi hadasi ne wanda yake dandana zai tafi wannan ya- wannan kaga baya cikin babin kawai ya kawo ne saboda munasaba shi ma dai ya fasa sabani ne ila al-ayatil yasira lil ta'awud sai dai wai kadan sai dai kadan daga cikin daga cikin ayoyi wanda zai yi ta'awudi kawai to duk ni dai a waje na duk abin da kadan bayan halatta to babban ma eh, mai yawan ma sai ya halatta wani hadisi ke amfani da shi akan wannan magana mai haila da mai da- da har ma mai mai janaban ma kan su kanta qur'ani ko da kansa shigo masallaci akwai hadisi da manta mu kawo ba to sai sai mu tashi wa akalul haid kenan ko akwai hadisi da ya zo a cikin sunani sunan na na- na Abu Dawuda musnad Imam Muhammad da kuma sauran littattafai na hadisi wani mazala yake cewa uh, ba zan halatta masallaci ga mai janaba ba ko mai haila su kaga wannan hadisin wasu na hujja da shi amma hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni cikin is- isnadinsa akwai al-Af- al-aflat ibn khalifa shi ya majhul ne amma ba amma ita ba uh, ma- madarar ba'af ba kamar da wasu ke faɗa ba suka ce madarar ba'afin akan malamarsa ce wace ce sunanta Ah, jasra bintu da jaja al'amiriya nake tsammani Ah, jasra bintu da jaja almajirar aisha Ah, to ita a sahih ita wato ah, sadukiya ce hadisin ta hasan ne inda wasu daga cikin malamai kamar ibn hajar yana cewa makabuliya ce amma da sahih ita hadisin ta hadisi ne hasan ta amma shi al-aflat ibn khalifa gaskiya babu wani wanda bai da wani tausiki mu'tabar saboda haka hadisi ne mai rauni wannan hadisin ba za a amfani da shi ba shi yasa da yawa daga cikin malamai ba su amfani da hadisin wajen cewa wai mace za ta shiga ba ta shiga masallaci ba ko mai janaba shi ma mai janaba ba zai shiga masallaci ba, to in yi sai ya taimama to wannan shi kamala kenan kamala kenan amma dan ya kanta Qur'ani ko ya kala duk wannan as-sahih duk wannan babu abin da ya hana shi insha Allah idan muka zo ai na za mu gama wannan saboda yanayin lokacin ne ko ana kenan ya da ce yanzu da ana kamar majalisi da shi na wata kuma suka samu haila na wannan za ta iya zuwa majalisi a to ai a ra'ayin jumhur ai kaga ba ta zo ba ai ba ai sun sun sun hana ta zo kenan amma a ra'ayin kuma wannan shi ra'ayin ma shi ma Sheikhul Albani a ra'ayin cewa su ah, shi wannan duk baya hanawa ah, to za ta iya zuwa to amma kaga in mu- mu- mu mu duba mu gani idan zuwa nata larura ne misali aka ce za ah, irin wanda za- sun je Venu ba a sami da ake lacca ba aka ce zo masallaci to in bai zo ba zai ce bata zo ba in an gaya mishi wanda ce shi bai san wannan ba watakila to wannan shi kenan sai ta sai ta- sai ta shiga amma dai gaskiya abin da yake yafi shahara a wajen jumhurin malamai shine mace mai halaka ta zo ta shiga ka ta shiga masallaci ko ba komai dai wannan shine al-akmal wannan bil ijma wannan shine kamala to insha Allah sai na ji shi da azumi shi fada ba yake ai eh amma kuma su makarantun islamiyya duka haka cewa ne gaskiya sun mai da wannan kamar ya zama ɗabi'a eh a galiban makarantun tafi suna sa mata masallaci da suna haji da suna aji galiban da kawai to to wannan kaga irin wannan saboda irin a gujin wannan sabanin ina ganin sai a sami wani abu da zai zama ba a bata ba kowa rai ba tunda da ba ba an ce musahabi ne shiganta ba wani lokaci akwai mace gana cewa kaza mustahabbi ne ko ku a'a ya halatta ko bai halatta ba wannan halacci ba shi ne shine kamala ba ai bil ijma cewa kamala shine ta zama tana da halin tsarkinta so kuma gashi ah, sauran ah, ruwayi suna nuna cewa wato mata suna kaurace mu wajen sallan mutane to da ko ko- to kaga masallaci an ne wajen sallah kuwa Eh, to ana magana da illa ruwa ta kama ko haja to wani wata magana ce daban ni ina ganin ka tsaurara sosai na'am eh eh ina itikaf eh akwai eh akwai wannan ai mu yanzu magana da muke shi za ta rama ko ba ta rama ba yanzu ramuwa nake magana
muka ɗauki wannan labin namu misali sai wata zuwa cin hurumin na hurin masallaci tana cikin kamar ita kafin eh misali in tana cikin hurin masallaci mu kaddara nan da masallaci a can kuma ga anan musu dan wani waje ai tana aka tana cikin tana tana cikin aikin ta kamar mutum yana rashin lafiya shi shi ma kamar da mara lafiya da ita mai haila Eh.
shi wannan abin ya same su da zuwa cikin Na.
zan zauna cikin kamar suna abin da ita kafin abin da aka haya cikin ita kafin ya hana su su kuma su mutum yin wannan abin a waje kace ba su zuwa ci- su ci gaba da lazumtan wannan shi ma wanda shi ne na malamai wanda shi ne mag- magana ce ta malamai cewa wannan za- za- su- su su- su zauna a cikin hai'ansu na yadda suka saba na na itikafin su ko ko a'a duk wannan shi ma magana su ce har shi ne ma na ce maka aibi tali ma sun yi magana cewa za ta rama ko ba ta rama ba wasu suka ce sai dai ina na wato annazir ne sai dai rantsuwa ne ko kuma bakanci ko wani abu Eh, na, dangane da shi shiga masallaci da masu aina eh, kamar eh, illar da ta sa ake shiga ake aka hana mm, ko saboda ba ta masallaci ko na masallaci haka na, to da yake yanzu zamani ya zo babu wannan illar mm, da yanayin am- abubuwan da ake amfani da shi na zamani eh.
to wancan ba ta ba za ta yi sauki a kana nufin kana nufin su ma lokacin manzo Allah lokacin idi su ma zuwa suke suna ta diga a ba shi ba ai Ai ba ai ba zai yi ba su ma duk a lokacin su akwai wannan abin da kake faɗa eh duk akwai wannan duk akwai wannan to amma dai saboda gurin gurin kota shari'a shari'a ta kan zo da abin da yake ah, zai zama duk an toshe wani abin da zai jawo jaye-jaye Mm. assalamu alaikum warahmatullahi Masha Allah.